إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke gwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 22 ga wata na Sha'aban hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ishirin da biyar ishirin da biyar ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyu a darasi da ya gabata muna cikin zuta shu'ara muna ga mun tsaya aya ta ɗari da hamsin da biyu yau za mu tashi aya ta 153 kayan nan kan alarama ya dan makara yana sallah kayan ya zo za mu kokarin karanta tambayoyi wanda suke nan in ya zo kuma sai a bashi ya ci gaba da insha Allah a tambaya ta farko nake cewa ya ga wasu na aiki na alkhairi kuma suna yadawa saman hanyoyin sadarwa na gani don ya kama misali da yan agaji ko suna shara ko mai gani kuma ya sun hada sun halba saman wasu saman wannan wasu ke facebook ɗan uwa shi kullum babban abu zuciya ita ce ji komi idan wannan sun yada ne don wani ya koyi da su aikin da suke yi wannan hada sun zuciya su amma sun yi ne za ga aikin da suke wannan shine wahala shi ne kwanan kuma ba sai na gaji ba duk wani aikin alkhairi na ga cikin manyan malamai na najeriya ya kawo misalin na gaji da wani keji ya kawo misalin ta mutum da sai da zama ɗalibin ilimi ne ya tafi aikin alheri ko umara an sa ga wani a cikin al'adar fasu ga wani mun yi ne umara a sha Allah ga wani labbaik Allahumma labbaik a gwado shi an sa harami an talbiya a gwado ya je harami iya tsafi a gwado shi sai ka gwanin ka ga ba aiki Allah ba na ga muka da wani abu kada su yi aikin Allah gaskiya aikin Allah kwarai iya buƙatar zuciya ta kokarin yi don Allah kurin ma abin da mutum ya yi don a koyi da shi ko na gaba wannan kuma Allah na yayewa kuma an sa ba nema wanda koyi da kai kai ma za ka samu ladan wanda ya na aikin alkhairi na ƙarƙashin wanda ya shirya zuwa ga aikin alkhairi iya da ladan wanda ya bayan shi wannan shi ne kurin sai tambaya ta biyu cewa ya halitta mace ta ba wanda take so kudi ya je ya kai gidansu ya ayi armi ɗan uwa abinda za mu ce haka ne abinda ya kawo haka al'ada da jin kai na mutane a ce ɗiyarsu ɗan gidansu kamar wance an kawo jika kaza arha shi jika haka a takaice wanda haka ta same shi abin zai mai nasiha ko da jika guda ko jika biyar da suka a cikin kudin don ba a sadaki ba a arme kyauta babu arme kyauta kenan don haka amma kuma arme ba shi da kaɗan a sunna kenan ko bakin abin da alhaure ko kaɗan ne ya zuba a cikin wannan kudin ta ba sai ya gama sai a kai a ce an kawo shi kenan ba a zama nan yan uwa hadisi guda inda za mu yi aiki da shi aka aje al'ada da an ringe gwamnati maza da mata wani hadisan samari ne yanwa cikin sunan abi dawo kuma hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam uqba bin amir kita wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama irin wani armi wanda a fikiya ta nika tafawid manzo Allah ya so ya gama wasu ma'aurata guda biyu wanda kuma babu kofi tsakaninsu babu kofi a wajen shi amma alƙawari ne yace wani a tara da an uzamujika fulana yace na'am yace wance a tara da yana an zogi fulana tace na'am uqba yace fa zawwaja ahaduhum al-akhar to walam walam yusuf sadaq kun fada hala biha a da abin da ke ruwa cikin suna bi dauda hadisi ya tabbata hadisi sun hadisi ne yace uku ba ke cewa wata rana nan sadaka ta ce ma wani cikin sahabbai ka yarda in arma maka wanci ce kwarai ina so ke kuma kin yarda in arma maki wanci ce ina so manzala ya masa arme babu kudi ba ma yanka sake ba ce kaza za a bada bashi ne kullum arma ka arma an san liya na Allah holi ayyukan kuma wannan hatta a cikin malikiya an san shi ana mai suna da kan tafawi to matsala su malikiya ta ciki ya kawo na amma wannan hukuma ta biye ne ba ta ba ba amma yanka zakin ba kuma fa da hala biya ya shiga ya kwanta da matar shi haka aka zama duniya sai can muna zaman duniya sai ta kai ni a nan salman zana ya ama mun wance ba ta ko biye ba yace rabo na na haibar na ba ta shi zakin ta da aka sai da wahaida kai wajen duniya mai dubu ɗari ka samu kaza abin da ya abin da kamata a bata ɗan wa a takaice wannan hadisi shi ne zai gyara zamantakewa a rage girman kai da isa da sauransu a rage gwagwarwaye maza da mata kurin iya son ta tana son shi iyaye wannan kwantara ne kudin ma ya a wata shi yau biyu ba ta abinci dawa da yawa abin da ke samun biyu ta abinci ba an haka ce sai ya ajiye ya bari da biyar bilan da abin shekar takar ta kai iyaka wani wajen haɓa kwa aiki abin ya kai ba da ba wani cigaba ba wani cigaba wannan wata cigaba wannan shirme ne kuma idan aka kai wata wata bakwai aka kan wata biyar zai zama matsala sai ka kai bakwai to dan Allah dan wa da kudin kwantara ba ni bakwai ka san an an shekaru da ba arewa shi wallahi shirme ne ba ba bane gaskiya ya kamata uwaye a sadaka mana masu neman arziki abin da ka zai zo nan ɗan kwantara inda za a irin wannan ba wahala da yawa ya tsari ya san dai abin da ke samu ya ce da ita in karfa sana'a ce yake abin da kake samu gaje ka kawo kunci kunsha amma wannan matsala a ce ya sa wani jika ɗaruruwa a yi armi miliyan ko sama da haka ko ƙasa da kaɗan shi yasa ya ajiye bayan ba iya so tana so ƙarshen da ba tsoron Allah ya bar hanya muna fata abu wannan sunna a rage gwabraye لا تبكيهم أنا ما بسمع آية أريد حمسين دبيو لا متاشي كده كده أقول من تبي أريد حمسين دبيو ده أكو ده متاشي Não vai, não dá uma taxa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن قدام تاشي قالوا إنما أنت من المسحرين لم تشي
قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين نعم قالوا إنما أنت من المسحرين bayan bayani da ya gabata na annabin Allah Shu'aib kai annabin Allah Salih bayan din wa'azi da galgadi da ya ja hankalin mutanen shi kan komawa zuwa ga Allah su ji tsoron Allah su mai da a matsayin shi na annabin Allah kuma ya musu kashe da 'yan rusan wa'azi 'yan rusan wanda suke bata aikin manzanni wanda suke hada da kiran manzanni wanda ana kira suna rushewa ya musu kashe kan ku yi da'a ga irin wannan maɓannata wanda suke bata ƙasa ba sa gyara ana nema a gyara al'umma a sasa kan hanyar Allah suna hada suna rushewa ya wasu ya ku bayi mabiya galgadin biyayya ga waɗancan jagorori don sau da yawa gani ba su ake cuta shi wannan wanda yake hana iyawa iya kare wani matsayin shi ko abin da yake samu shi ne yake kariya kai kaka gane yan uwa yau idan mun ba rayuwar mu ta yau kai mafi me zai cutar da kai idan ka bi qur'ani ka bi sunna me matsala ga musulmi mai kalmar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah me ya haɗu aka faɗa da aka na kama wa wani wai kana yaƙi da wasu masu kira alƙur'ani da sunna har wani ya jaka kana adawa da su alhali amfanin kashi nake kare na abin da kake ba shi na kuɗin rubutu kuɗin laya ne kuɗin meye ne kullum ka ba ka kai ma wane ne dan abin da kake ba shi ne yake kare ya ta sarrafa an kai mutuwa kilanka ko ka yi ko wane ne dan abin da kake sa da yake samu a wajenka shi ne yake kariya kuma kai kana haɗa da wani masu masu tsami daga wani mala'ika haka yin wadda wadda Allah shi da shi yake masa kashe su yi hankali da masu barna a saman ƙasa ba sa gyara to duk wannan bayani da ya musu amma da yake ba su da rabo ya suka ce ƙalu inna ma an tabi musahari kurin kai ma salih kurin an ma siri ne a yin wasa da hankalinka ne baka da hankali kurin baka cikin hankalin gaba da cikin kuma wannan magana da kake da'awa kai manzo ne daga Allah ka zo ka tsami ba zaka za ma anta illa basharun mithluna kai me ba mun mutum kai Allah ya boka mutum ne kaman ka ci ka sha ya komi irin bukata ta mun kamar mutum ne kaman kowa suna ta me mutane da ciki Allah ya koshi kuma barazana da kake mana ta azaba aka azaba fa'ati bi aya in kuntum sadiqin ai da kake cewa kai manzo Allah ne zan akwai aya kai haka sai kake maga aya haka suka nema da kansu shine bayan yanzu ke suna nema kaman za da gaske za su yi imani na so da yawa masu neman aya suna yi ne don izgili don a ƙure annabin Allah ne yake dama ba ana haɗi ba ne ma don nema a gane gaskiyar don ka yawan tun da an ga damu gaskiya inda neman gane ya yi to amma yanzu sun nema a zo da aya wadda za ta tabbatar da cewa shi manzon Allah ne a zo da aya mai Allah ce قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يو- ولكم شرب يوم معلوم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم kuma ha ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم نعم قال هذه ناقة wannan ayar to ga taguwa ga ta taguwa hadi ga taguwa da kuke nema nan kamar da dukkan malaman tafsiri ke bayani haka malaman tarihi abin da yawa kana an takaita mana abin sun nema hatta da irin taguwa iri kaza mai cikin wata goma da duk abin da ke nema irin na kurewa in kai annabin Allah ne daga jikin wannan dutse dutse ne kurmin dutse a garin su dutse na nan ne kace kurin maga taguwa ta hutu iri kaza duk ba ta musamman suka shirya ta zo ta zo sun annabi a magani haka suka nuna Allah subhanahu wataala ya musu addu'a wannan bawan Allah ya musa mai abin da ya nema na a bashi aya sai mutanen ko sun yi imani kuma taguwa ta hutu daga inda suke hudu to gata hazina ka gata gudu ke ma gata shi kana gata na kuma doka da aka kawa Allah musu jarrabawa ga matsalar ruwa a gari aka ce za a yi delistage da ruwa za a raba ungo wannan wataran ku wataran ita shi an yi ma'ana delistage ana raba ruwa ba na ba wannan wannan taguwa radda take shan ruwa ba mai shan ruwa ba haka Allah ya dora musu wannan kumcin ku dauki rana guda laha shurbun wala kum shurbu yawmi ma'qul ita ran shan ta daban naku daban ita kai sai ruwan gaba daya to aya ce jarraba ta Allah ita kai sai ruwan gaba daya Allah ko ta kai ta jami'a kenan araba ku ita yau ita gobe haka aka aje kuma aka musu kashi wala tamsuwa bisu kau ku yarda ko ku kuskura ku taɓa wannan taguwa da wani abu mai cutarwa musu wani kashi hankali domin ya ce faya a kuta ku azaba yi min azim kuna taɓa ta kuwa ba saurara yanzu kuma kai tsaye kuna taɓa ta azaba ta wuni azaba mai girman halakar da ku za ta zo da muku jinkiri an jima ana yi amma taɓa wannan taguwa ƙarshen kuɗi wannan galgadi da ya musu na hattara da taɓa wannan taguwa ne yawa kana فعقروها فأصبحوا نادمين hasabuk wannan kashe da ya musu basu ji ba fa aqaruha sun soke ta shi shi an daga cewa idan ba aka ashqaha lokacin da aka aiki mahi tsiyatar samudawa mahi tsiyata kamar zana salasar ke cewa mahi azabar azaba gobe kiyama mutane biyu da ƙuddar bin salif wanda suke yin taguwa shi ne mahi tsiyatar a samudama shi ko tsigiranci da allaka ya ce da ƙuddar bin salif wanda suke tago salif ya ce masu yadda ali da wanda zai soke ka a nan jini ya suka gemunka haka yi masu yadda ali da sa da za da wanda zai soke a nan wurin ne gurin gurin a nan zai soke ka jinin shi ka geman ka geman ya ka annabi bayan duniya shekara kusan 30 sai da na ali inda annabi gurin shi a nan aka mai aka soke shi kuma jinin da ya mai illa mutuwa ke annabin Allah ne labarin da ya bu Allah ba to wannan kudar shi mai tsiyata shi zan ba aka ashqaha lokacin da ya kama ba suka aika wani ba yanzu ba inbi'as lokacin da ya kama hanya ba aka aike shi wani ba lokacin da ya kama hanya zuwa sokewar taguwa ba a karuwa suka soke fa asabahu nadimi wannan soke suna soke ta sai suka waye gari suna cikin nadama kuma bai ka nadama inda an ya ba dan hada kai nadama nan iya karantar da kai sun ga alamu sannan karshe ya zo saboda lokacin aka bashi labari can ba mun karanta da aka bashi labari cewa ai an soke ta ce tamatta'u fi dalikum lasta ayyam ta dalika wa'adun ghayr makrub aka ba su labari sun soke ta ba kun soke ta ji to kwana uku ne turaju azali kwana uku shine karshen wannan kuma dalika wa'adun ghayr makrub wannan alƙawarin kwana uku za ku halaka wannan alƙawarin da ke bai karyatuwa ba sai kwana uku bai ya mutu da kariya ce a wannan an ƙare ne to wannan malamin tarihi na cewa sun ga alamu hatta da sun ba kaza kwanan ɗaya na biyu sun ga alama har canzawa na uku kenan shi ne kenan nadama da suke suka sun taɓo ta kuma an ƙare Allah ya rike yanzu ba mu kare jarabawa an ƙare duk alamu za a gani kayan uku cika suka yi kwana na ɗaya biyu ana jira na uku iyayi a wanka na a wanka da biyar zai zo ba sani ba kuma ana rayuwa da masu imani a nan shu'aib a nan salim da da su ana rayuwa wuri guda kurin ta sai koram tsawa kurin ba a don faso fida da jasmin da suka waye gari kamar an ce daga sun ci kasa rubutu ki kurin an kare tsawa daya kamar kurin sakamakon kaga kin bin gaskiya da talala suna ka talala da Allah musu kaman ba komi ba abin da za a yi shi ne Allah ce fa akhadhahum al'azab fa akhadhahum al'azab inna fi dhalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wannan Allah ce fa akhadhum al'azab azaba ta kama su dan an halakar da su sa Allah ce inna fi zalika la'aya cikin kissa abin da ya waka tsakanin Annabi Salihu da Samudawa akwai abin a gani a lura ga mai wa'astuwa yanda Allah ke talala ga mabandaci yaga kamar ba abin da ake kurin yi za a yi haka kullun za a yi da Allah ya kyale ka ya kyale su kuma yanda karshen al'amarin yake zawwa lokacin azaba in ta zo babu damar a koma baya amma duk da wannan alam Allah ce ma kana akasar mu'mini mahiyon mutane ba sa imani da gaskiya sai ba ma ya ba ka halaka da ba wani gobi ba azaba ta zo wa inna rabbaka la huwa al-aziz rahim lalle ya ma ubangijinka mabuwayi ne al-aziz mai yin abin da ke so ba abin da ke gagara shi siffa ta mutane duk wanda ke sarauta isa sa ya kai kai sarauta za ka danka maka ne amma shi Allah a lokaci guda al'aziz da kuma al-rahim mabuwayi ne mai abin da ya so amma kuma mai tausayi ne gaba shi Allah ka tausaya mana gaba
كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
yanzu kuma mun kare labarin annabin Allah sani kama a yi wannan fata a juyi wannan kama abin yanzu a yi an kare kuma ga wani yazo duk an wa a ran duniya suka rayu kuma shekaru aka yi aru aru ana bakon mai a yi wannan kama mun kira ba haka suka samu da irin rayuwar da sun sun je sun kan labarin Allah shi kama da imani yanzu kuma ga wani annabin Allah shi ma ya ce kazzaba qawmul lutul mursalin su ma dai mutanen annabi lut su ma sun karyatar da manzon su zamu ce manzanni ganin hukumcin karyatar da manzan Allah guda hukumcin guda da karyatar gaba da su kamar da duka su karyatar gaba da sai ka cikin rukunan imani imani ba rusul imani dukkan manzanin Allah mu aqida mu dole ka yarda dukkan annabin Allah annabin Allah ne ka yi imani da shi annabin Allah ne amma wanda yake naka yanzu na karshe wanda Allah ya turo a karshe shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi za ku ga duk abin da ake zama zama addinai babu wanda suke da magana ta gaskiya ba munafuci ba kullu ya musu din da kace ayi taron zama lahiya da zaman tare zaka ga mu musulmi ban mu da matsala cewa annabi Isa annabin Allah ne ba mu da matsala annabi Musa annabin Allah ne suwa sai da ba kuna huci in za ku zama dubu ƙarya sai rusa Muhammadu Rasulullahi kuma ba kuma kun ka jaraba ba din daga zaman layya ce kun ne Muhammadu Rasulullahi za ka saki ne sai dai munafiki sai dai munafiki ba sai da ba mu kuma ga mu mu a wajen mu ko ne manzon Allah kuma ban kace kai yaki kai maka ka huta baka da imani yace ulum kina jama'a shi su ma sun karyatar da manzannin Allah me yau kana a baka labarin sa a takeice idh qala lahum akhuhum lut ala tattaqun lokacin da dan uwan su lut yake ce musu shin ba za ku yi tsoron Allah ba ku bi dokokin Allah ku ji tsoron ku ji tsoron azabar Allah ya musu wazi kuma ce inni lakum rasulun amin ni kuma game da ku dan sako ne shine manzo na Allah kuma amin ya ka ce maka amana kenan yanda aka aiko shi abinda aka gaya mai sakon da aka bashi daidai ba daɗi ba ƙari ba daɗi ba rigi yadda aka gaya mu haka na isarwa kamar da annabi salihu ba mu da balina haka alhal annaba yake a saƙo su yi wani yadda ya zo babu daɗi babu ƙari don haka fattakun lahawa tsiru ku ji tsoron allah ku yi tsoron taka dokokin allah ku karfi allah da ibada ni kuma ku mun da'a matsayin manzo a cikin shi hanyar tsira ku ji tsoron Allah ku mun da'a kuma babu wata matsala wani abu da zai hana ku imani da ni ba wani yawuni na aka wa ma sa'alukum alayhi min ajr bin tambaye ku ba kudin aiki kudin wa'azi ko kudin kira bin tambaye ku ba in ajri illa ala rabbil alamin la dana iyakan wanda ya aiko da shi ne ubangijin halittu gaba daya to me ya matsalar tsakani da ku kira ne ku shiri ku koma ga Allah ku ji tsoron Allah kuma da tsaya a matsayi da na manzon Allah a gare ku wannan bayanin da ya mai wa kana
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون
يتشي أتأتون الذكران من العالمين تنزو ذاك رك زوا بيم بقاتا كتشعوا جمزا أشكين باين الله كزابو مزا وتذرون ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ku bar abinda Allah halitta dan ku mata iya mata da Allah halitta muku dan biyan bukatar ku ku bar su rukunin maza su gaskiya bal antum qaumun azim kurin dai zama magana abin aibin ahili ki abin kazamta ahili take kurin ku dai mutane ne yan ta'adda masu taka dokar Allah kurshi kuma shi babu wani abu da yake koyi wani aibin wani ake nan wannan kashi irin abin da ya gaya musu na suna cikin mugun hali na ta'addanci akan dokar Allah me suka ce
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون نعم ينزو وانا أبدا يا قيا مسو sun ba shi amsa da cewa ƙalu la'in lamtar ta hiyaru yanzu ga barazana kuma cewa yalu in har baka hasaba wannan irin wannan wa'azi na aibanta abin da muke kamar da kira ya goye su ɗan sha musu kai to in har baka hasaba ha la takunan min al-mukhrajin lalle za mu hudda ka daga wannan garin gaba da can ka huta ka huta za mu kore ka da gari kamar da aka san anawa masu kira zuwa ga Allah a kore su da garin ayi abin da ake so kuma yanzu haka suka gaya mashi kina yau haka ko a kore shi ƙan shi dai ya ci gaba cewa inni da amalikun min alƙali ni wa game da wannan irin aiki na ku ina nan ina mai adawa da shi ba na sani kuma ina adawa da wani mugun aiki na ku kenan kowa ya ja yanzu kenan wa'azin ne an ki ba a karba yi ne ba a yi kuma shi ma ana nema a kashi shi ne ya ce rabbi na jini wa ahali mimma ya amal zai koma ga Allah yanzu shi ma ta kai shi ya gudun iyalan shi shi Allah ka tsiratar da ni da iyalaina daga wannan mugun aiki nasu kaga wannan shi ne cewa babu wani wanda ke wani matsayi na imani ce shi a kai kullum ka nemi tsari ka nemi ƙarin imani Allah ka nemi imaninka babu wani wanda ce a mu imani masha Allah na yi karatu na wani a a babu tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam musulma take cewa karshen rayuwa yana yawan addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika tace ya rasulullah kana yawan wannan addu'a me yasa haka sai musulma ce san ba da cewa zuciyar dukkan bawa tana tsakanin su biyu da tana da su Allah da rahama yana juya su lokacin da ya ga dama yadda yake so kullum ka nemi Allah ya tabbatar da kai Allah tabbatar da mu mana ya Allah mai juya zukata ka tabbatar da zuciyar mu akan addini yanzu kenan ya koma ga Allah ya nemi tsira wanda mun san dai abin da ya wakana wanda kuna labari da annabi duk ɗani ga annabi ibrahim alisalam kuma da shi suka yi hijira tun daga iraq zuwa ƙasar palestine shi da ibrahim kuma a can aka aiko shi a matsayin manzo na allah wanda shi yasa aka gama kistarsu a wani wuri tare lokacin da allah subhanahu wata'ala ya so yau ba ibrahim kyauta kuma a halakar da waɗannan mutane kaga mala'iku tawaga ta mala'iku ta musamman Allah ya aiko duniya tawaga ta musamman ba mutum guda ba mala'ika ɗaya ba mala'iku suka sarko duniya a zama yan tahiya yan bulaguru suka biyo gidan annabi ibrahim a.s. a matsayin baki kuma ibrahim haka allah bai gani ba kusa kun mutane a wajen ibrahim kurin baki ne aibin ne da kullum su ka ziyara ganin ya saba karrama baki da girman baki za mu ce kai tsaye ganin baki sun tashi ya je yanko dan maliki aka mai dushi ka tabbatar bakin da aka yanka dan maliki suna da yawa a sanar ba bako dai bane ko bako biyu ne ba dan maliki aka gaso ya kawo ya ajiye aka sa gaba iya sa hannu sai lura a bakin ba mai ci shi ne ganin haka ibrahim tsoro sun kama shi kenan iya kasan bako yin mugun bako ne da iman abu da shi tausa maka ya tsorata cewa miyagun baki ya tsorata shi ne a lokacin nan ne suka gano tsoron ha a jikin shi su kakka damu sai a lokacin wasu labari ga abin da ya kawo mamu manzanni ne daga Allah mu mala'iku ne ba mutane ba da ba Ibrahim mala'iku ne yan zaɓon Allah ne mala'iku ne dole tawaga ta mala'iku Allah kan yawansu da sunayensu ya ce dai wannan mu mala'iku ne yanzu aikin da ya kawo mu mun biyo kai mu baka bishara ta ɗa wannan tsohuwa da lokacin nan ita ita hajar tana can maka da yake da aje da tsarki samari da zai iya tare da uwar gida tsohuwa tsohuwar mai imani wannan da kullum mutum ka kama Allah ko ka dogara ga Allah wannan baiwar Allah shekaru tun farko ce mata shi kuma da yadda aka yi hijira amma Allah bai ba ta ba aka samu baiwa sa daga baya bayan suna cikin yawon gudun hijira a matsa ruwa ta tafi ta kan haka nan aka ba su wannan mata hajar daga baya ganin bin aiwa sun tsuwa a mutu tsuwa a biya nisa ya dai karshe sa wannan baiwa ta shi da ɗaka allah ya ba shi ɗaya samari tsohuwa mai imani mace ce kamar ko ta mace ɗabi'a mace aiwuwar wannan baiwa ta ta sa mata kishi da damuwa ɗaya baya ta zo baiwa ta ayyu ita ba ta ayyu ba wannan zama sai ka daɗi tsakanin su zama bai daɗi tsakanin hajar da uwar gidanta sara Allah subhanahu wa ta'ala don ya kare mutuncin wannan baiwar Allah ya shi da komi a kare mata imaninta sai Allah ba Ibrahim umarni kuma duk wannan hujja sai wannan ayoyi wannan ya cikin Qur'ani ne duka suna da tattauna labarin dan dai kan kuma ba a takaice Allah subhanahu wataala ya ba Ibrahim umarni ya ɗauke wannan baiwa ya kusa daga wajen wannan koyi da ta don damuwa da take a kare mata imaninta tun daga wani zan falastin ya ɗauko wannan mata ɗan shi na farko da ya yi jarabawa ɗaya na farko ɗaya na miji da allah ba shi mai kamawa bayan ta ba tamanin baya aka ce wannan ɗaya da mata taka ɗauke su da kai su dajin wurin maka a yau ƙungurumin daji babu komi korin ma babu hirin da kuwa hirin kuwa hirin kuwa kare da so nan ne kuwa tun daga can ya taso wanda san da falasina mace a yau ka zo har saudiya ka zo har makka ba ma madina ba da madina ta kusa da ta zo har makka wannan wuri na ka'abu a yau aka bada nan ya ajiye wannan mata da ɗan ɗan ruwanta talakatar ruwa da abinci ya ajiye mata kurin ba bice mata tsada ba kurin ya ajiye ta da ɗanta ko sai ba da baya kurin ta gata yazi garangan ne kuna gama hanya ta ce ya ibrahim ilaman ta tarkuna ya ibrahim ya ce da kwanye ba ya yi gaba ta ce ya ibrahim ilaman ta tarkuna har su uku ta ce allahu amaraka bi hada Allah ne ya maka umarnin wannan abun ya ce na'am ta ce idan lan yi zuri'in Allah tun da shi ya ce maka Allah bai wani haka ne gun mutu zarta ya ka shi ke nan shi ya kama hanya ya tafi yan wa a wannan daji ta imani na manzanni da ita ma mai imani ta ba ta annabi ya ce amma ta imani Allah bai barin haka shi ke ne kama hanya shi ya koma palestine kurin ibar mata ita daya da yaro jinjiri zama haihuwa kurin ya kama ta shi ta yi shi ita kadai allah ce ana nan kurin ruwa ya kare ba abinci ta da uwa ta da hankalinta yaro iya kuka ya tsala kuka iya halba halbin kuka ya tsala kuka ta hankalinta ta shi shi ne asalin safa da marwa safa akwai dutse a nan dai safa ta yau da muke ganin safa dutse ne a wurin kuma akwai dutse sai ta hawo wurin dutse sai ta hanga wani bangaren ko ta gwamnati zauwa ta diba ta diba ta diba ba kowa sai ta gangaro shi ne ta nemarwa to in ta zo tana gudu gudu wajen wani akwai gangare ne a can dama zama bangaren yanzu ba gangare ne ita kun ga alama in ta zo ta ita ta kara gudu gudu gudu zai wani wurin sai ta hawo kan marwa shi ma ta leka wancan bangaren ko ta ga wani abu babu komai tana haka ne tana haka tayi na bakwai sai ta ji motsi a wajen ɗanta kurin kafa a yawon wajen wani wani rijiya ta ce wane ne alamun yus tattar daga aka mata magana isko mala'ika jibiri kayan ta zo yaro an ce mala'ika ne ya bigi ƙasar daidai kawo yaron ce dai daidai kawo yaron tsakin alaƙoƙa iya baka kafa na yaro kurin ruwa ya kaɗo shi suka ce zamzam me zamzam tsaya tsaya haka shi misali nanci na ake shirya nanci wata tsaya tsaya ne ruwa ne cikanta tsaya tsaya suke tsaye da wata tsaye da wani wata tsaye da ruwa shi kenan asalin nan nan ke yan wa duk duniya babu ruwa da yake sha kamar shi duk duniya tun wannan zamanin wani shi zamzam kenan manzara sai zama ke cewa in ba dan ba hajar ta ce zamzam da ya zama ido mai gudu har tashi kiyama sau ido ne kasa ana sha a sha a can ana zai sha mulika ta sha ko a kai da zai guzuri zan zan kenan wani shi ne kenan kaga to a wannan lokaci ne a takaice mai gaba kenan kaga a zan wasu ne suka ba ibrahim bushara ta ɗa ishaq na wannan tsohuwa wadda aka bari a gida aka ɗauke wannan sama ya kashe maka gowar ita tana can babu aihuwa wanda ya rahe da ya zama har ya fara kama aiki ya isha na wata bata faɗa ba ta ko shi ne ran nan haiga wannan mala'iku ɗan tawaga ɗan tawagar halakar da mutanen lu sun zo gari ibrahim ta zama mun zo ne mu ba ka albishir kin ɗa ishaq bayan da haka ma akwai yaku dan iya da shi ma da annabi kuma duka annabawa ne za a yi za ka da yaku kuma an ce annabi ta amma sai tana ji ta kafa suka ta ta saka ta wajen ha na ce wa kala ta juzu na kin ta bi juzu ka abun ba ta bi juzu ka ta ta ce to tsohuwa kamar ne ko tsohuwan ma a dama ina ina ma karama ne wannan ba na ba ta karama ya ce tsohuwa kamar ne ayu ta ce haka haka ke kira tsohuwan kazalika qala rabbuka innahu lil hakim haka ba gidan jiyo ne haka za a yi kuma Allah shi masani ne kuma hikima ne shi ne da zai yi su ma so maka labari ko da an da za a yi gwar kullum sako ne mun wani shikenan to kuma yanzu in mun kai kuma za mu je yanzu za mu je garin dan uwan kalu za mu je mu halakar da mutanen lokaci yayi yace ina fiya ruda a garin makulu halakar da garin kaza kaza kaza suka nan alal ban fiya kai ni ka sanin soyayya da kaza kaza kan soyayya gari a gudu sunan alal ban fiya ta mai ka sanin soyayya gari ba kada ka bari ba shi ya kaza halaka da garin dan wani annabi dan lutsi halaka da lutsi ya ga da lutsi suka ce wannan mun yi ka sanin soyayya gari gurin kuma kan masu ka kama ka sha wahala kama ka gadama zalika wannan gari wannan lokaci ne ya zo ba mu kurin dan zartarwa ne kan kuma kuma ba iya kamar ya gadama ya jaya ai wai wai suka ce a wannan al'amari ne ya riga ya tsare kuma mun zo mu zartar da kwarar halakar su za kwarar to sai a lokacin nan ne kenan lokaci yayi na halakar da mutanen annabi lut shi ne Allah ya ce kenan fa najaynahu wa ahlahu ajma'in fa najaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله يجي فنجيناه وأهله أجمعين شيلوت da azaba ta zo mun tsiratar da shi da iyalan shi gaba daya amma illa autuzan firgadu sai wata tsohuwa mugu tsohuwa wadda ta yi saura cikin wanda aka ma azaba an wadu umarnin kawata da asuba da kai da jama'a kawata cikin dare bai na ma'idu musubuh alasu zuwa bi kare suka ce yanzu alƙawari da kashi malu da ruwan shakala ji ki kima ji ki kima da suka jama'a ibrahim da musuba mutane haka suka zo gidan nutu siffa ta mutane samari kyawawa shi kuma nutu ya san fitinar gare shi in suka ga maza ba sa bari daga irin wannan baki na mala'iku ne ga suka suka bijin da ga suka bijin na mala'iku ne kina a siffa kyakkyawa da matasa hankalin sai tashi wannan mutane ya zai wannan kuma ta suna ganin su aka biyo baya abin da jigu da haka kana aka yi ca ka zo aka tsere kamar da aka ce yanzu da ratattu sun kai mata baki sun yi gari an kai baki yan mata gidanka haka ne daga sauran aka ba baƙin mata a gari inda wani kamun kan daga kewaye ana kewayawa gidan wani akwai baƙi eh akwai baƙi bala samari akwai baƙi gidan wani to haka suka mishi suna ganin su ko aka zo aka ca to su kun fara maka saurarawa kai ne kana muzini su da ƙarfi ne kullum an zo an zagaye gidan dole ya bada su dole ya bada wannan baƙi ya ta magiya ga iya mata ga wani da su kai aka ba mu mana ba naka ta'lamu kayman hum sariqa na mata naka ta'lamu ma nurid kai sai mun hum da mata da mata da mata maza muke so la da sa'a ila rukun shadid yake da ma na zai yake neman ina za shi mata dogara sai a suka ga malamu da alama ya ta hankali ya ji na jina gusu gusu ne sai da masu gusu kuma sai bayan da zai suka ce mishi wa mu wa'annan manzannin Allah ne kai ba sa shigowa ba sa iya kawo gare mu eh ba sa iya shigowa za mu zo ne don mu halakar da su kurin lokaci ne kaka da mu kurin suka ce suka ce mun zo Allah ya kurin halakar da su da asuba ita asuba ha asuba ta tsawo mu suka ce asuba Allah ya bari asuba kusa can mu shi ne shi ga asuba ga ta tsawo da kai asuba sai asuba ayi asuba suka ce asuba ai hakuri kai ne yanzu kurin ka bi dare da kai da iyalanka gaba daya kuma kan guji kan wanda ya wawaya cikin kan wanda ya wawaya kan kuta za ka ji kara kan wanda ya wawaya haka su ke fito cikin dare an ce a nan mala'ika jibin ya ce tashi ya hara da wani yan kori su aka hara ya kori su aka hara su aka hara sai da aka gigi ta su suka wuce tukun daga baya aka jiyo ga su su aka hara ba wannan yan kowane da su aka hara kan yi a jiyo garin kenan ya huta to hutar da yi ita wannan da allah bai yi niyya mata tsira don munafuka ce munafuka ce ta tare da annabin Allah irin matar Nuhu irin matar annabin Nuhu sallallahu ita matar Nuhu haka ce munafuka ce tare da annabin Allah to amma yanzu azaba ta zo alaka ta da annabin Nuhu ba ta mata amfanin komai yanda alaka matar Nuhu ba ta mai amfanin komai ba haka ita ma ta ba ta mata amfanin komai na kullum bawa iya diba Allah iya diba bawa alaka shi da Allah ba da wani ba kullum ka gane ka gyara alaƙa da Allah baron Allah kai dan waye shi dan waye kai wane ne tsakanin da Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam albayt ku yi hankali ku yi kokarin kanku bar da ku zo ga Allah babu aiki da suna algare ku da aiki ba ruwan Allah ga matar fir'auna inda daga kasa ko ga matar fir'auna kawai wani tsagiyarci a duniya ko amma Allah da ya sa mata mai imani ce Allah ta wani mata cikin shugabannin matan aljanna bayan ma aljanna ma su ne manya-manya a kenan alaƙar wani da wani ba ta maka mai alaƙar Allah mai alaƙa ka da Allah kuwa ake ne kenan wannan mata ana huta kuwa ta ji wani ƙara tana wayewa shi kenan ita mata halaka a takaice da kenan wannan shi ne abin da ya wakana ya ce fanajjenahu wa ahlahu ajma'in mun tsiratar da annabi lu da iyalan shi gaba daya illa ajuzan fil ghabirin launin tsohuwa da ta saura a cikin wannan kama azaba thumma dammana al-akharin mun tsarkar da lu da iyalan shi maka dirmiyar da sauran jama'a da gaba daya wa anqarna alaihim matara fa sa'a matarul munzirin muka musu ruwa ma ma kuna azaba ruwa ruwa na azaba lati wannan ruwa ya muni na wanda aka ma gargadi suka iya sun samu munar ruwa da bayan an ce bayan ruwan azabar kuma aka juyo ga aka mai jin waina yau garin iya nan ba wani labari ba ne ba takarda burin a yau garin in kai ce palestine sai a kai ka wurin sai a kai ka lakcin a duniya ita ce lak kaɗai babu ita a duniya lak an ce gulbi ko gulbi irin da chad an ce wajen tsawon kilo 80 amma a duniya babu babu gulbi mai gishiri domin wani san teku tana da gishiri mai yawa teku an sha ruwan hedi a wata da gishirwa ba ta ba da gishirwa teku to shi wannan lakin ta wannan gari ta kai gishirin teku so takwas ta zama kare teku so takwas kan ƙarfin gishirin shi ta ma komi komi da ba ta baka nikewa saboda abin na bazin da sa abin shi zaki baka da ba ko ruwan gashi iya nan kuma yau kuma a duniya masu abin da masu alamun ilimin kasa an ci a duniya babu wani wurin da ke kasa da kasa a duniya kamar shi iya nan nagar Allah ya ce inna fi zalika la'ayatan wa ma kana akathur mu'min wannan al'amarin lut da mutanen shi kwarai akwai abin a gani a lura yayin Allah ke talala ga mutane goce mummunan ƙarshe ga masu taka dokar Allah amma duk da Allah cewa ma kana kasar hukumin mai yi mutane ba sa imani wa inna rabbaka la huwal azizur rahim Allah saka maimaitawa dai cewa ba dole kusurin Allah sai kawo ubangijinka mabuwayi ne babu ne gagarin shi kuma lokaci guda ar-rahim mai jin kai Allah ka cika mu ci gaba
كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
kun ga yanzu mun kare dutse ko a takaice ko kuma ga sabuwar lissa kazzaba ashabul aikatul muslimin su ma irdayen baya wa an jima ana yi mutanen aika su ma sun karyatar da manzannin Allah nan za mu ga kai wane ne wani mutanen aika izin qala lahum shu'aib ala tattaqun nan ashabul aika da ashabu madayin kamar da ibn kasir ke cewa akwai asar da aka samu su labarai wanda wasu ke cewa annabi shu'aib an aika shi zuwa ga al'umma daban-daban a cikin ashabu ashabul aika wani gari ne daban madadin gari daban ce gaskiyar magana ingantaccen magana annabi shu'aib yadda aka aika shi zuwa ga wata al'umma guda su ne al'aika siffa ce halin garin ne za ka hana gari a ce wani kurmi kurmi gari mai itace a harke siffar garin ce madayan kuma sunan garin al'umma guda ce abinda suke kawo wace dalili wace akwai maganar ganin nau'in azaba na maganar rajafa tsawa na maganar zulla yau zulla wannan ya kawo an ce zulla an ce rajafa sai a kenan azaban ma daban daban ce kuma da muke cewa gama maganar gaba daya maganar zulla maganar rajafa maganar tsaha duk abu guda ne ce me ya wakana cewa wannan mutane sun samu girgije an samu bari Allah shi wani girgije na musamman da bala'in zafi koro su kowa ya zo shi da ƙarshe wani girgije duk da kake don samun ɗan sanyi-sanyi ashe sanyi-sanyi na azaba ne wani girgije ne na azaba ta lalata ta Allah kowa ya shigo kowa ya shigo gaba da kafa kama a yau zahiri na ce ga wani wurin miklimatizar an barka haka suka shigo aka shigo gaba daya ya ce a lokaci guda ƙasa ta girgiza kuma ta tsawa ta zo ta halakar da su na shi ne magana guda ce gudun a sahabin aika mutane mutane al'umma guda ce kuma annan guda ne magana mai inganci jami'ar kasirar mamba tunan da ya ce su waɗannan ashabul aika إذ قال لهم شعيب ألا تتقون wani sauran annabawan ne lokacin da annabi shu'aib ke ce mun sai wanzu ba za ku ba za ku tsoron ba za ku tsoron Allah ba kamar jan hankali ku ji tsoron Allah inni lakum rasulun amin daga annabawa Allah ni game da ku dan sako ne kuma amini amintacce kiran ba na hadinta ku ba na muku ƙari ba na muku dadi yanda mutum amini yake game da amana da aka bashi fattakullah wa ati'uni ku ji tsoron Allah ni kuma ku muni da'a kaji wa ma sa'alukum alayhi min ajr kuma ni bin tambaye ku ba wani lada balle ku ci abin ya muku yoni in ajri illa ala rabbil alamin ni kuma lada na inda nake neman shi wajen Allah ne ubangijin Allah ke ban lada na dan shi annabi annabi annabi annabi shu'aib sannan ne ne zama ga nusoshi da yamma shi ma mai kudin ne ba talaka ba ne ba sai ta gizo umarni ko kurege mutu ce nima ba ta abu nima da kudi haka zai shi ma mai abin ne don haka yanzu ke na gaya musu ga matsayin shi dan sako ne kuma ladan shi a wajen allah ke nema me ya musu umarni أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت كنت من المسحرين نعم.
وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين نعم فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين مم.
قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم نعم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
Allah kai mu rana ta yau yan uwa game da masu bibiya na tafsiri da ake sawa a tv gaskiya da muna gama hudu ba da tafsiri ba a jin ƙarshen tafsiri yanzu mun shirya da yan gaskiya da dukkan juma'a hudu ba da aka yi ran juma'a za a ji ta ita kadai a bayan bbc insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته